الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شاء ديا قوة الرجب هجرة دبو ديا دليه دودا أربعين دبقوي wanda ya dace da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a wannan littafi mai albarka mai suna tazyinul waraqat wallafar babban malami al'ustav abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala littafin da ya rubuta domin ya yi bayani akan tarihin jihadin da suka gudanar da kuma wasu abubuwa da suka shafi neman iliminsu da karantarwansu da da'awansu gaba ɗaya wanda wannan shine darasi na sha uku darasin da ya gabata mun fara bayani akan alƙasidatul jimiya wato ƙasida wadda shekhu abdullahi kira ta da aljimiya duba da rawiyu kulli baitin harfu jimin saboda rawiyi na kowane baiti to za mu ga jimin ne a ƙarshe to za mu ci gaba inda ashekhu abdullahi yake yabo akan mutanen maratta inda aka haifi a ɗan uwansa shehu usmanu wanda marattaban faɗa tana cikin nijar a yankin madawa a ɓangaren jihar tawa shehu abdullahi ya ce walahum kakana wa mubtada fi jarihim amalun lighairihim kalam au fi yaji ولربما عملوا كما من كف من يعدو وتقوية الضعيف الملتجي ومواطن أشجال فقد روابها ليست سخارج في هواء سجسج دعا عن كزاع للذي منع الكرى لبن الصرى لا تسر سير الدئلجي ودرع دلاس العظم فوق كلاسه بمزاد صبر في الموامي متلج بسرا وإدلاج معا وتهجر وتأوب حتى تزيل شج الشج بزيارة اللذار طيبة بعد أن قد زار مكة في وفود الحجج من قد سبى قلبي فتاه بحبه فثوى لديه ولا أسير ولا يجي شمس الضحى بزغت بقرب فانتهت للشرق تشرق في قريش وخزرج متفنن متبهر في علمه متلطف متأطف متلطف للمئفج sai mu kwana a nan wani sati sai a ci gaba to a sheku abdullahi yana bayani akan mutanen da ya ce shi ma ɗan dangi ne a cikinsu wato mutanen maratta da yake cewa zai yawa yake da wani ɗan uwa ya riƙe shi a matsayin baba da shi da yake bayani game da ɗabi'u da halaye na su mutanen maratta da kuma yadda Allah ya ba su tarin ilimi bayan tarin ilimi kuma ga yi wa ɗan adam saiti musamman ɗalibi sai ce wa lahum su mutanen nan na maratta inda aka haifi a shehu usmanu kenan wato suna da amalin wani aiki ka kana kamar irin aikin kana fi jarihim ga wanda ya makwabce su duk wanda ya zo ya makwabce su a matsayinsa na bako kila ɗalibin ilimi ne ko kuma a hanya ta biyo da shi amma dai mutum ne wanda yake yana riko da musulunci to irin aikin kana da 'yan uwanta to su ma suna da irin wannan aiki ga wanda ya makwabce su kana idan mubtada da labari sun ka makwabce ta mubtada sai ta yi masa rafa labari kuma sai ta yi masa nasaba misali kana zaidun ka'ima zaidu ya kasance a tsaye to asalin zancen zaidun ka'imun to da kana ta shigo sai ta tuɓe musu wannan la'irabin sai ta saka musu wani sabon la'irabi shi na farkon rafa'ar da ka gani tare da shi ba waccan ba ce ta kana ce sai aka ce kana zaidun ƙa'iman shi kuma ƙa'iman labari ne a da sai dawo mansubi to yadda kana take ɗaukaka mubtada kaga ta ba shi matsayi kenan to haka su ma in makwabcinsu ya zo sai su ɗaukaka shi yarfa'una wato jarahu su mutanen maratta saboda haka za su ɗaukaka shi ma'ana in ka zuwa matsayinka na jahili baka san komai ba sai su baka ilimi da ka samu ilimi ka samu me ka samu ɗaukaka ka samu ɗaukaka madadin da kai ke zuwa kana nema yanzu ka dawo bayarwa kake ga wasu nan sun zauna adadi mai yawa kai ɗi suke saurare wannan ba ɗaukaka ba ce to wannan yana daga cikin sifar su mutanen maratta wa mubtada haka kuma suna da aiki kamar aikin mubtada shi ma ana hau mun yi mubtada ko? ko ba haka ba mai mubtada ke wa labari eh yana masa rafa'a zaidun qa'imun zaidu sai ka ce mubtada marfu'un ko bilibtida qa'imun marfu'un bi mubtada'ihi ai rafa'ar da ya sabu saboda mubtada dinsa ne to yadda mubtada yake wato ɗaukaka labarinsa ya yi masa rafa'a dama an rafu shi ne ɗaukaka to haka su ma suke ɗaukaka wanda ya zo yan makwabce su so da haka ko da a ce kai ba kowa ba ne kai ƙasƙantacce ne to da ka zo wurin waɗannan malaman za su ɗaukaka ka za su baka ilimi sai ka waye gari ka zamo babban mutum eh kai ma ana girmama ka to shi da fi jarihim ga duk wani wanda ya makwabce su eh bangaren musulmi kenan to shine amalu eh aikin waɗannan abubuwa guda biyu kana da yan uwanta da mubtada ga labari to su ma suna da shi sannan kuma amalun ka sake maimaita shi ligairihim ligairihimu suna da aiki ga wasunsu su ne waɗanda ba musulmai ba ko mutanen banza saboda haka ko da mutum mushiriki ne ya je wannan garin ya shiga hannun wannan malaman to za su yi mai aiki kalam kamar irin aikin da lam ke yi idan ta shigan ma alfa'ilul mudari' in ka ce ya zahabu yana tafiya sai ka ce lam ya hab sai ka ɗaure ƙarshensa saboda mi lam gashi nan lam yalid wa lam yulad ko to asalinsa yalidu ne yuladu yalidu yuladu shine asali amma saboda bewa lam sai ta ɗaura harafin ƙarshe shi ne dalo aka ce lam yalit jazama ke to kuma aljazama a loga shi ne alƙato shi ne a katse abu to da haka in shiriki ya zo to kace su suke an gane za su kace shi ma'ana duk mushirikin da ya tunkare su da niyyar yaƙi ko yaudara za su kace shi su kashe shi to wannan ishara ne zuwa ga jihadi da suke yi haka shi ba wanda yake fasiki mutumin banza to shi ma za su ɗaure shi fasikancin da yake yi kamin ya je wajensu sai ya zama bai iya yi da yana shan giya yanzu da ya dawo cikinsu bai iya shan giya yadda lam take ɗaure take yin jazama ga alfa'ilul mudari aufi haka kuma suna da aiki kamar aikin fi mi fi ke yi ga suna ta jurruhu ta ne masa jarra ko filbaiti filmasjidi ko ba haka ba fi suki fi kaza fi kaza fi dari to dama menene ma'ana aljaru kaskanci to haka suna kaskanta wanda ba mutumin kirki ba an gane yawwa to wannan ya ji wanda ya zo wajensu to wannan shine aikin da suke wala rubbama zai yawa amilu suka yi aiki kama kama irin aikin ma ma wadda malaman nahu suke kira alkafatu saboda tana kame inna daga aikinta idan ka ce zaidun ka'imun mubtada da labari kana son ka yi taukidi ka karfafa sai ka ce inna zaidan ka'imun kaga inna ta yi aiki ga zaidu a matsayin sunanta ta yi masa nasaba ko yawwa labarin ta kuma ta yi masa rafa'a to in ka shigar da ma ba za ta yi aiki ba in ka ce inna ma zai ba za ka ce zaidan ba sai dai ka ce mi zaidun ka'imun a gani an fahimta ta yi mi inna ma ilahukum kaga ba a ce inna ma ilaha sai aka ce ilahu tumi ya hana wannan nasaba ta bayyana saboda maɗin kaga ma ta kame me inna daga inna to haka su ma waɗancan malaman suka kame mutum mujirimi mai cutar da al'umma sai su kame shi su hana shi yin abin da bai dace ba saboda su dole in ka zauna da su sai ka zama mutumin kirki to malamai na Allah kenan ba waɗanda bayan ka je ka zauna wajen su kuma in ka koma gefe kai da kanka ke ganin kurakure ai malam ware wuri kaza ya saki layi ai malam wane kaza haka waɗannan ba malamai ba ne a to kai da ka je don a shiryar da kai to irin waɗanga malamai su ake koyi da su waɗanda su ko abu kake mara kyau da ka je wajen su sai su kame ka kana zaburuwa za ka yi wani abu sai ce ba kyau Allah ya hana manzo Allah ya hana to shi an malami fa mai hana ka mai kwaɗe ka domin kuma ba irin waɗannan malamai muke so ba mafi yawa mun fi son waɗanda ko fatawa za su yi mana su faɗa mana abin da rabu ke su sai mu je mu aikata Allah ya kyauta to shine kamar kaya tambaya menene aikin ma ko aikin da suke yi wanda ya kama da ma sai ce min kafi manya abu suna kame duk wani wanda yake sun yayi shishigi ya ƙetare iyaka ga dokan Allah sai su hana shi wannan shine al'asal in kana tare da malami ya hana ka ba wai shi ya yi abin da ba daidai ba kai da an tare da shi ya hana ka sau da shi abin da ake ɗauka ba zai yi abin da ba daidai ba saboda ya san maganar Allah ya san maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga yanzu an samu akasi eh eh malam eh mabiyan suke yi wa malamai nasiha ko a social media malam wane ka ji tsoron Allah abu eh an samu matsala ke da ko wata ƙauyace da'ifi sannan cikin aikinsu kuma suna ƙarfafa mai rauni almultaji ba muntaji ba almultaji mai neman samun malaba gare su duk rauninka in ka je ka haɗu da su to za su ƙarfafe ka sai ka zama mai ƙarfi in ma kana da rauni a ɓangaren ibada za su ƙarfafe ka wa mawatsinin mala ya ce kuma zai yawa akwai wasu wurare a wannan dai gari na maratta ushuja da aka sa min baƙin ciki lifaƙadin rawa biha saboda rashin tudanninsu jam'u rabuwatin ko rubuwatin ko rubuwatin a rubuwa shine wuri wanda yake tudu haka an gane? to wai saboda rashin waɗannan tudanni waɗannan wuraren saboda rashin halartar su to sai aka jarrabe ni da samun damuwa da bakin ciki yana kinaya ga su malaman saboda malami tudu ne ba ba gaba eh malami kamar tudu yake su kuma sauran awamu almajirai su kamar rafuka ne na fatar an gane to shine yake ishara ya ce saboda rashin halartar wa'annan malamai da suka yi kama da wurare masu tsayi ya ce to an sami damuwa da bakin ciki saboda irin alherin da nake samu a can ana can ana ta karatu ba da ni ba ana baje kolin ilimi to ya sakamakon haka sai bakin ciki ya same shi a gani kai kuma in ma baka je makaranta ba ko damuwa ba kai to shi habbakin ciki ya same shi kuma ba wai bai samu zuwa ba ne da gangan dama ce bai samu ba sai ce laisat waɗannan tudannin ba ta zamo ba sakharija dazuzzuka a sakhariju shine daji wanda yake fili to yi waɗannan tudannin ba dazuzzuka ba ne waɗanda za a ce babu komai a kansu fi hawa'in dazuzzukan da suke cikin iska ko sarari saji-saji wanda yake madaidaici shi kuma a saji-saju yakan zo da ma'anar in an jingina shi ga iska to sai ya zamo al'itidali kenan daidaita akan ce alhawa'u saji-saju yanayi ya daidaita kama a ce wai za ta yi kyau akan ce kuma ardun sajisaju ƙasa ta daidaita ba tudu ba rame ba dutse tudu ana faɗan wannan larabci ne tuwai su waɗannan tudannin ba irin haka suke ba a akwai alheri a wurinsu da irin wannan ƙasa in ka je to har da ruwan da za ka samu ka sha ba za ka samu ba to shi yasa ya ce su waɗannan tudannin ba haka suke ba ma'ana ba wai mutane ne kamar jahilai ba asan in ka je gari wanda yake mutanen garin jahilai ne to ba wata ni'ima da za ka samu ko kyauta ta ilimi tare da su a su mutane na in ka je sai ka kwashi wani abu ya ce da aka bar anka da an kaza malai ce ka hita batun duk wannan abin da an ka ambatan ma na ka je gari kaza ka yi kaza ka yi kaza duk hita batun wannan e kyale wannan in baka samu dama ba an gane nan yayi abin da malaman balaga suke kira da attajiridu kamar yana magana da wani amma da kansa yake da kansa yake magana ya ce kyale waɗancan abubuwa da an ka faɗa a baitocin da suka gabata ud ka koma lillazi ga wannan da mana alkara ya hana baccin dare shine alkara libinis sura ga ɗan tahiyar dare ga al'ada duk wanda an matafi cikin dare to yakan so ya kwanta a cikin dare ya yi bacci ko to wai ka koma ka je ka ziyarci wani bawan Allah wanda ya hana ma matafiyin dare baccin dare saboda tunaninsa kyale duk waɗancan abubuwa da kake ta bayani a kansu to wannan ya fara abin da ake kira da at-takhallus mahallin shahid kenan zai fara yaban malam jibrilu eh to shine ya kamanta da wannan lillazi yana ishara zuwa ga shi malam jibrilu eh ma'ana kyali duk wancan abin da aka faɗa koma ga wannan da ya hana bacci libin sura ibn sura shine mai tafiyan dare matafi kenan ko sai ce la tasri kuma in za ka koma wajen shi ka zai ka kai mai ziyara kar ka yi tafiya sai raddi ilaji tafiya irin tafiya wanda ya ɗimauce bai san inda zai na ba kar ka yi irin wannan tafiya akan ce addi ilaju a larabci ana nufin almutahayyiru wanda ya ɗimauce cikin daji bai gane gari ba bai gane hanya ba hanya ta ɓace masa akan ce addi ilaji kuma ana nufin ɗan daudu shi ma na kiransa addi ilaju to karka yi tafiya irin tafiya ɗan daudu eh ya tafiya ɗan daudu take ta Allah ya kyauta ko kuma karka yi tafiya tafiyar irin wanda ya ɗimauci ya samu ɗaimowa cikin daji shi ma ya tafiyar shi take to karka irin wannan tafiya ka yi tafiya tafiya ta gaske to ga tafiyan nan zai gaya maka wadda za ta hana ka kai tafiya addi ilaju sai ce wadda ra dilasal azumi kamin ka yi tafiyan nan ka sanya sulke riga ke ita ce dilasa ka sanya riga ta al'azami ta ƙarfin niyya mana kamin ka yi tafiyan nan to ka tsaya ka shirya don tafiyan nan akwai wahala to ka samu sulke na azama na niyya mai ƙarfi shi ake kira da al'azumi sai ka saka wa zuciyarka wannan riga ce ta ma'ana ba ta zahiri ba ma'ana ka kyautata niyyarka sannan kuma ka kullaci wannan tafiya din da gaske fauka qilasihi kuma wannan rigan ka saka ta saman dawakansa alqilasu shine dawakai matafi in zai tafiya ba yana bukatan dokin hawa ba ko raƙumin hawa ko ko ba gaba sai ya hau sai ya kama tafiya to su ma wannan dawakan ba na zahiri ba ne na ma'ana ne shi kuma jam'u qalusid alqalus wasu suna cewa alfaras wasu kuma suna cewa al'ibil ko aljamal raƙumi to bayan kayi wannan duk dai wannan ishara ce zuwa ga ƙarfafa niyya ita ce matakin farko bi maza da sabrin kuma ka hada da sulke na guzuri amma na hankuri za akwai wahala kamin ka kai wajen malam sai ka wahala in ka je wajen malam din shi ma sai ka wahala to da haka in ba ka yi hankuri ba to karatu zai gasa ma kwakwalwa sai ka gudu to shi yasa ya ce ka nemi sulke abin nan salka amma ba ta haƙuri wadda za ka ɗeba hankurinka sai ka zuba cikinta sai ka rataya mutuliji kana mai shiga filmawami a cikin dazuzzuka tun da marata ka yi aga sai an yanke daji kenan ko bisuran kana mai tafiyan dare asura shi ne tafiya farkon dare wa idilajin kuma kana mai tafiya a ƙarshen dare tafiya a ƙarshen dare ita ake kira da addilijatu addilijatu shi ne yanki da ƙarshen dare tafiyan da za ka yi yawwa tun da za ka kama hanya ne za ka yi tafiya a farkon dare za ka yi tafiya a ƙarshen dare ma'an tare wata hajjurin da tafiya lokacin da rana ta yi zafi shine tahajjud lokacin da rana ta yi zawali kenan eh yawwa safaru tahajjudin wata awubin da kuma tafiya a farkon yini kamin rana ta yi zafi ita kuma tafiyan ake kira da at-ta'awwub hatta har tuzila ka gusar da shaji damuwan mai bakin ciki bakin cikin mai bakin ciki mana inda kai waɗannan abubuwa ta duk abin can ba ya ce wa mawaɗinin ushija ba dunnan ba da kansa yake fa usulubi ne na balaga madadin ka yi amfani da lamiri na wanda kake magana da shi ko kanka to shi ne a nan in kana za ka yi magana da kanka sai ka juyar da shi sai ka bayar da shi ga abokin magana kamar kana ba shi umarni yi kaza yi kaza yi kaza amma kuma da kanka kake ana kiransa da tajiridu can ilimin balaga to shi na ya ce hatta tuzila shaje-shaje har ka gusar da bakin cikin mai bakin ciki a shaji shi ne mai bakin ciki bi ziyarati domin ka samu ziyarta allah luga ce ta allazi akan ce allazi akan ce allah eh to nan in ya ce kawo waccan waƙar ba za ta miƙe ba za ta kare in ya ce bi ziyaratin lazi to sai ɗauko waccan luga dama laraba ko su ce allaz ko su ce allazi akwai sauran lugogi baban da wannan tare da ziyarar wannan da zara tsaibata ya ziyarci madina ba'a da bayan an ƙari zara makata ya ziyarci sai da ya ziyarci maka sannan sai ya ziyarci madina fi wufudil hujjaji a cikin jama'a ko tawaga ta mahajjata alhujjaju jam'ul hajji e alhaju shine mi hmm? shine wanda yake mi wanda yake aikin haji a larabci aka ce alhaju wanda yake gudanar da aikin haji ba wanda ya aikin hajin ya dawo ba ba shi alhaji ba an gane ismul fa'il ne eh to wannan shi ne an gane saboda haka wanda ya aikin haji ya dawo ba a kira ne alhaji saboda ya riga ya gama shi kuma alhaji wanda bai kammala ba amma ya fara kaga a nan bahaushe bai fasaha ba nan bahaushe an bashe shi eh tawa da kaji haji ka samu haurin maka shi kenan sai a dinga cewa alhaji wani eh to kamata dai ya nemi wata kalma ko eh nan kan bai tare da larabawa to dama a can farko ya gaya mana ai malam jibrilu ya ziyarci ni ya ji aikin haji har sau biyu ko ba haka ba ziyara ma da sun kai niyya za su kai mai karo na biyu daidai lokacin shi kuma ya dawo to man wannan da kad haƙiƙa saba kalbi ya kame zuciyata ya riƙe shi yana can an gane yanzu ya aji maratta an gane ya koma maji na fatar an gane can garin su malan jibrilu kenan ita ma marata din zai dawo in ya gama da malam jibril kuma zai dawo ga shehu usmanu to ya ce man wannan da kare hakikasa ba ya kame kalbi zuciyata sai ya riƙe fataha sai zuciyar ta ɗimauce bi hubbihi saboda tsananin sonsa fasawa ladaihi zuciyar kuma tun da ya riga ya kame sai ta zauna a wurin shi wala asiru ni gane ban iya ta haya inda yake bale in karɓi zuciyar tawa wala ya ji kuma bai saki zuciyar tawa kuma ta dawo gare ni ba to kaga akwai damuwa ke eh an sace ma zuciya wanda ya karɓi zuciyar baka iya zuwa wajen shi kuma bai sake zuciyan kuma ta dawo gare ka ba shi kuma wannan ishara ce kan cewa gaba ɗaya tunaninsa yana wurin malam da tunaninsa yake kwana da shi yake tashi waye wannan shamsu duha wannan ne wanda yake rana hantsi kasar rana babu lokacin da tafi kyau tafi daɗin kallo kamar lokacin walaha eh saboda ba zafi to wai shi wannan malam kamar rana hantsi yake wajen kyan kallo bazagat wadda ta bullo bigarbin a yankin yamma da ta fito kuma fantahat sai ta nufaci lisharki bangaren gabas kaga khilaful aulaki ko khilafu ma yi uhad abinda aka saba da shi rana tana hituwa ina to shi yamma yake hituwa sai ya nufaci gabas tushiriku tana haskakar da fi ƙuraisha shi ne daidai ba ƙuraishi ba fi ƙuraisha ana an harrafa shi sarrafuwa saboda lalura tana haskaka fi ƙuraisha mutanen ƙuraishu mutanen maka kenan wa khazaraji da kuma mutanen khazaraji tunda wanda ke najeriya ko nijar in zai na saudiya gabas yake ka haka mai ya hito yamma kenan ko ba haka ba to malam jibril da zai na aikin haji ya fito daga yamma sai ya tinkari makka ita ko makka tana gabas to ga kamar rana ce ta fito amma ta haskaka gabas ta haska madina mazaunanta kenan su ne ƙurai makka su ne ƙurai shawa ta haska kuma khazaraj akwai kha'un ga harafin ba ha ba ne su kuma khazaraj su ne mutanen madina mutafanninin wannan malamin fa mutafannini ne duk fannin da ka zo na ilimi zai koya ma shi wanga malamin da ake ta bayani a kansa mutafannini ne wadama shi ne al'asar al'asar malami duk abin da yake na karatu ya sani ya san kowane fanni eh wannan baya kore a ce wata 'yan matsala ko wani hukunci ya ɓuya gare shi ko wata 'yan ƙa'ida amma ba zai yi a kira mutum malami ba kuma ga wani fanni mai zaman kansa na ilimi bai san shi ba wannan ba malami ba ne na ba tara gane yauwa al'asal malami ya san komai ya san ƙur'ani ya san iliminsa ya san hadisi ya san iliminsa ya san fiƙihu ya san usulu nasa ya san larabci da lugar larabci duk abin da ke da alaƙa da karatu to kowane fanni ya sani wannan shine malami za ka duk wanga abu da jami'o'i sun ka kawo duk lalata ilimi ne eh ce wani fil ɗinsa kaza ya yi fil a ɓangaren hadisi ko ƙur'ani wannan duk kashe ilimi ne a cikin lalata ilimi su da haka ya je jami'a ya zama farfesa amma na larabci da an shiga hadisi shi ya an shiga ƙur'ani bai da ta cewa ya an shiga fiƙihu da usulu wannan mamalin ko a ce shi ai farfesa ne akan hadisi ya an ce larabci sai ce shi ba gona shi bace da ya karatu a kansa ba to haka wa jami'o'i suka lalata ilimi amma da yawa mutane ba su gane ba sai ana ganin wai kamar ci gaba ne don ka je jami'a ka karanto wani bangare daga cikin fununu na ilimi wai har a dawo ana murna kuka ya kamata a yi eh kuka ya kamata a yi su magabata ka gani mutafanninin duk fannin da za ka ɗauko na karatu ya sani shi kuma wancan iya abin da ya karanta in ma an yi sa'a ya gane kenan ba karatun cin jarabawa ya ba to da ɗan dama-dama in ya gane wanda ya ɗin an ka ce ya yi to da ɗan dama-dama ɗin tunda yanzu a ce mutum farfesa ne na arbiya amma kuma sai kaga arbiyan ma sai a hankali alfiyatu bin malik ma bai haddace ta ba kuma a larabcin ma shi ma wani bangare ba duka ba kaga an ce farfesa ne akan nahau ko akan tasrifi ko akan adab to ai su mutalazimai ne bai yiwa ka zama masanin sarfu ba nahau bai yiwa ka san nahau ba tasrifi bai yiwa ka san tasrifi eh ka san nahau kuma ba adab duk lalata ilimi sun kai to da yake dama ba su cutar da kowa ba don dama su da suka karbe ka ba sun karbe ka ne a matsayin za su mai da kai malami ba shi yasa in ka zo rubutu sai a haɗa ka da mushrif ka gaba yadda ka iya ba ke kana rubutuwa kana bashi ana gyare-gyare in an gama kuma a ce akwai mi akwai defense shi ma ba a yadda ka abin nan ba shi ma na a yi maka gyare-gyare in an ga cewa dai ƙoƙarinka ya fi kurakuranka ya sai a ce shi kenan an karɓa an yadda yanzu ka iya bincike akan wata matsala ta ilimi ba malami ba sau da haka yanzu za ka iya zuwa ka yi bahasi akan wata matsala to shi ne ma'anar ka zamo dakta ko ka zamo farfesa an yadda ka yi bincike su ba su kira ka malami ba to suka zo duk suka kakkashe mana makarantun zaure eh duk sun mutu yanzu sun mutu yanzu ga ilmomin da ake karanta da yanzu babu su saboda wancan karatu ne na tsince-tsince a shiga ce a tsinto a shiga ce a tsinto sai a dan har hada sai a ce ka yi sauri za a yi ma jarabawa shi kenan nan kuma tun daga mukaddima har katima malami na bayani inda baka gane ba kana tambaya an ƙara wannan littafi a sa wannan a sa balaga a sa tasirifi a sa nahawu a sa fiqihu a sa luga to wannan shine karatu mutabahirin kuma mai gulbantuwa ne gulbi ne ma'ana ko fannonin ba wai ranke-ranke ba ne a a teku ne in ka zo zai baka ilimi ka sha ka sha ka sha ka sha ka ƙoshi kuma ilimin na nan wani shi ma ya zo ya sha ya sha ya sha shi ma yana da ta gani tsakanin malamai yanzu duk malamin da ka aje shi ka tsare shi ka tara mai ɗalibai cikin wata guda za su ƙure shi a ce bai binciken komai abin da ya sani shine zai koya ma ɗaliban wata guda ya yawa ma so da haka duk karatun dubaru ne ya je ya ɗanyi nazari sai ya zo ya zubi ya sake kowa duk irin wannan karatun da kuka gani na magarib duk wannan layi duk karatun dubara ne kawai mafi yawa lokacin da kamin a zo a yi abin ba iya ba sai an je an yi abin nan kuma duk waɗancan jami'o'in suka koya wani su kuma dama an koya ma ne in za ka yi bincike kan wata matsala sai ka yi wannan bahasin amma layin karantarwa to shi ba maganar nazari abin ka riga ka sani inda safe aka tara kai za ka iya koyar inda rana inda yamma inda daddare kowane lokaci sannan in ɗalibai za su zauna gaban ka ila mai sa'a ba za su kwashe ilimin ba saboda ka riga ka yi ka riga ka yi to an muyan duk karatun dabaru ne gwargwaron saboda haka da ya zo yana karatu da an kai inda nazari ne ya tsaya to sai ka ji ya ce ba kwana a nan eh ƙwarai da gaske sai da da kyau a dawo da tsarurrukan nan na zaure a dawo a ba mutane ilimi da shi su haga rashin tarbiyya ya yi yawa a social media kuma mafi yawancin masu hayaniyan ba su da malamai eh eh eh eh eh toha نعم نعم an kai ƙarshen har da ke da saboda ta ibn taymiya eh
zuciya ne dama shi ya ce gaskiya shi ne shari'a kawai da kawai tsaura haka shari'a zai bayar da haka shi kuma an gwamnati da kuma da tafsir to ha Kaga da nuna abu. wannan shekaru ma da suna da yawa wannan tabbatar da shekarun nan suna kai talatin subhanallah Allah ya rufa mana asiri eh abubuwa sun lalace gaskiya eh sun lalace da yawa mutabahirin fi ilmihi a iliminsa kenan muta'attifin kuma mai tausasawa ne mutalaffifin kuma mai jin kai ne ga duk wanda ya je wajensa yana tausasa masa Mm, baya baya abin nan baya da kaushi lil mi'faji ga wanda yake mabukaci al mi'faju akan ce al mi'faju ana nufin al muhtaj ko al faqir to wanda yake mabukaci malam mai tausayawa ne gare shi haka kuma al mi'faju ana nufin al ahmaqu wawa e to shi ma dai ko ne an ka ɗauka dai malam dai mai tausayi ne in ya fahimci dai baka gane ba ko baka da abin da ake nema to zai tausaya maka ya dinga bi da kai a hankali a hankali har abin nan da ake bukata sai ka same shi to wannan duk sharan fage ne na yaban shi malam jibrilu Eh, babban malami ne sosai suna ji da shi Eh, suna ji da shi kwarai da gaske duk ilimi musamman mafi yawan iliminsu to wurin malam jibrilu suka same shi Eh, ilimin hadisi ah, ilimin usulul fiqhi da wani sashe na ainihin ilimin luga wadda haka ba karamin malami ba ne da ilimin ƙur'ani kuma Allah ya saka wasu da alkhairi Mm, nan za mu kwana In mun dawo zai ci gaba da bayani a kansa eh na'am malam alhaji irin waɗannan malamai ko wanda zamanin mu akwai irin su ba
to bangare akwai akwai sun yi wayaki da duk da an sami wani wata ne irin bangare akwai wahala gaskiya kamar garuruwan da boko
ko da an samu zaka ga gaskiya yan kwarori ne eh ko da an same su zaka ga yan kwarori ne can ba a rasa ba amma suna da wayar samu saboda eh saboda tsarin da zai mayar da ɗalibai wannan level an kashe shi babu shi yanzu saboda yanzu zaka ga duk wanda ya te jami'a ya zo to shikenan zai kafe kyamara ya zama malami bai zuwa makaranta to ita kuma malanta da zarar mutum ya sa wannan riga an samu matsala daga baya ko an ce ya cire ta ya ɗauko ta ɗalib- ɗalibai ya saka ba zai iya ba sai yana ganin ƙimarsa ta yi ƙasa to samun irin waɗannan malamai gaskiya sai a hankali Eh, kuma da za a dawo da tsarin za a samu za a samu to amma ina babu gaskiya ai su a sheku abdullahi sun nemi ilimi da gaske su da malamansu shi yasa allah ya ba su to kaga wanda ya zauna gaban wanga irin malami an ce ba teku komi ya sani ai dole kai karatu Eh, to ba ba mamaki dan an ga ilimi a sheku abdullahi ba mamaki saboda sun samu malaman kuma sun tsaya Eh, mu kuma yanzu kaga malaman ma sai a hankali neman su muke yi to ka gani kai da kanka kaji wajen malami ka fara karatu sati ɗaya sati biyu sai ka fara jin matsaloli to kaga daga nan sai zuciyarka sai ta karaya Eh, Allah ya rufa mana asiri Eh, Allah ya ba mu ikon bin sawunsu mu dan yi abin da muka iyawa gwargwado eh ko da dai ba mu cin musu ba da yake yana da wahala mu cin musu din eh to amma dai mu dan bi sawu eh in muka bi sawu to shi zai sa a samu malamai kuma a ta karantar da mutane da sauransu mutane su gane menene ilimi sai kaga an samu ci gaba amma yanzu yadda harka ilimi ta lalace abin yayi yawa wallahi sai social media ta zo ita ma ta ƙara lalata abubuwa eh ta ƙara lalata abubuwa haka yi dafa ba jala ta gaskiya ne gaskiya ne kowa ya yi abin da ya gaso shi ne matsalar gaskiya ne kwarai sai ya yada da shi da shi followers ne yake nema akwai gyare-gyare shi ne kawai shi ne kawai mu iya abin da dai muke iyawa ko da ba mu kamo 100 bisa 100 ba dai to mu dai gyara gwargwado mu dan bambanta da waɗanda eh oh gaskiya ne ka gani ko wallahi social media kam da akwai dai alheri wani bangare to amma ta yi mana illa wallahi malam ta yi mana illa wallahi eh to kai magana karatu sai ce ai yana da waya to ai ba guda ba ne ai ba daidai ba ne kuma can can za ka ga tarbiyyar da ake samu ta ilimi ba ka samun ta ce tunda ba ka jin kanka cewa gaban malami kai gaskiya ne to kaga su ma jami'o duk sun ka aka lalata abu to an lalacewa ne tunda kai Allah dai tausaya mana abubuwa sai addu'a sai mu kwana ana lokaci ya yi ko lokacin kira ya yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله